أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka da ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje a wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a daidai zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin juma'a wanda ya daidai da goma sha shida ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira yau na da shekara 1447 daidai da sha ɗaya ga watan bakwai na miladiya 2025 a idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratu maryam alaihassalam mun yi darasi na ɗaya mun yi darasi na biyu sai muka ajiye muka je hutun sallah to daga hutun sallah ne a dawo a dawo ba a dawo ba har kuma zuwa yau sanadiyar abubuwan da kowa ya riga da ya sani na hana zirga-zirgar mashin wanda gwamnatin jiha ta sanya domin wa'ansu manufofi nata na harkar tsaro kamar yadda ake faɗa to abubuwa dai suna ta ja haka malamai suna ta kiraye-kiraye musamman saboda lokacin kai tsaye ya shafi lokacin karatuttuka dubun da ake karatu makamancin wannan to wannan dokar ta shafi shi to shi yasa ma ba a dawo karatun da wuri ba ana ta ba da shawara a dawo a hakan kuma gabarin karatun shi ma wata illa ne babba makuwa to shi ne da daɗi ba daɗi dai aka ce a dawo wanda suke kusa-kusa da kuma Allah ya mana arzikin social media na nesa ma zai ke kalo matukar iya da iko kafin Allah ta'ala ya kaddara a samu warakar haka ɗin muna fatan Allah ta'ala ya kama na ƙarshen wani al'amari Allah ta'ala ya yanta mu Allah ta'ala ya yanta mu Allah ya kunce mu daga ɗauran da aka yi mana Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta sha biyar yau za mu tashi aya mai nan ba ta shahida insha Allah shi ne farkon ƙisar itina na maryam ɗin alaihissala da Allah ta lake cewa zukur firki ta bi maryam na
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا to wannan ita ce kissa ta biyu a sura ne domin kissa ta annabi zakariya alaihi salam da yi da ɗansa annabi yahaya alaihi salam mun ji yanda shi annabi zakariya ya roƙi Allah akan Allah ya bashi baiwa ta haihuwa kuma Allah ya bashi baiwar haihuwar annabi yahaya alaihi salam da irin albarkoki da Allah ya sa wa shi annabi ya haya da kuma tasirin addu'ar mahaifi akan ɗansa wanda kan ta bayu ta bayyana a jikin shi annabi ya haya alaihissalam surar dama ana ce mata suratu maryam kuma ga isa ta biyu a suran ita ce wata kurfin kitabi maryam maryam baiwar Allah kenan kamar a ce amatullah ma'anar maryam baiwar Allah ana fahimta ita ma kuma addu'a ce ta ma'aifinta ta kai ta ga wannan matsayi domin lokacin da matarsa take da juna ya ce Allah idan ka ban haihuwa to wannan ɗan da ka bani zan ‘yanta shi zan mai da shi ya dinga ma hidima a masallaci lokacin da aka haife ta sai ce ya Allah kuma Allah mace ka bani an fahimta falamma wada'ata qadar rabbi inni wada'tuha unsa فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
da aka haife ta bayan wancin alkawari da yawa Allah sai Allah ya bashi ya mace sai ce Allah mace Allah ka bani qalat rabbi inni wada'tuha unsa sai Allah ke cewa wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine yasan abin da aka haifa Allah akwai wani suhu da ya aji walaysa zakaru kal unsa shi annabi zakariya yake cewa da namiji ai ba kamar ya mace ba nan sun ce akwai taqaddim da ta'khir kamata ya ce ya mace ba kamar namiji ba sai ce ɗa namiji ba kamar mace ba daga ne ce to Allah ni na sanya wannan ƴatawa suna Maryam wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim daga nan me yace fata kabbalaha فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا na'am وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
bayan ya sanya mata suna Maryam ya ce Allah kuma ina neman tsarin ka game da ita daga dukkan wani shedani abin jefewa Allah ka mata katangar karfe daga dukkanin wani illa da kuma zunguri da ya fice na shedan daga nan fa takabbalaha rabbuha bi qabulil hasan sai ubangijinta ya karbe ta karba mai kyau wa ambataha nabatan hasana ya tada ita tayarwa mai kyau cikin imani da kulawa da mutunci wa kaffalaha zakariya sai annabi zakariya ya karbi renanta yace shine zai rene ta ya kula da ita har ta girma zai daudawai ne ta gaba daya annabi zakariya sai da aka yi ƙuri'a ma tunda masu sare nan nata suna da yawa da aka yi ƙuri'a sai ta fada kan annabi zakariya alaihi salam annabi zakariya ya karbi renan na na maryamu alaihi salam ya dinga kula da ɗawainiyarta da shigi da ficinta duka kullama da kala alaiha zakariya al-mihrab duk lokacin da zakariya alaihi salam ya shiga gunda take a masallaci mihrab kamar wani karamin daki ko dan wani kewaye cikin masallaci waje da inda harizqa arizqa nan at'ama ke nufi lokacin da in ya shiga gunta sai ya ga wani abinci ba ko wanda ba shi ya kai mata ba. sai ya ga abinci wanda ko ba shi ya kai mata ba kuma shi kadai yake shiga gunta kuma abincin kamar a ce abincin ne he da sanyi ake samun irin shi kuma sai ya ganshi kamar yanzu ko lokacin zafi ko da ma wani ne zai kai to ina zai samu shi ba domin zai yi wahala samu a lokacin to wata ran dai sai ya kasa haƙuri sai ce ya maryamu anna laki haza maryam wannan daga ina wa yake ka miki wannan sai ta ce huwa min indillah daga Allah ne malaman tafsiri suke cewa li anna jibril ya atini bihi min aljanna domin mala'ikar jibril ne yake zuwa man da shi daga aljanna an fahimci wannan da ce min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah iya yi wa wanda ya so arziki ba tare da hisabi ba an fahimta malam bahaushe ma ya ce dare ɗaya Allah kan yi bature ko to haka ne daidai ne wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab zaka yi ta nema shekara da shekaru in Allah bai kaddara ma sama ba wani rana ɗaya ya samu domin Allah shi ne al-mu'dil haƙiƙi mai bayarwa na ba mai kwacewa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan to wannan shi ne farkon tashin tana na maryam ta taso cikin addu'a ta tahi cikin addu'a da kuma kulawa daga Allah wannan zai ba mu haske cewa a yana da kyau iyaye a dinga yi wa 'ya'ya addu'a ta alkhairi duk inda ranka ya ɓaci kada ka yi wa ɗanka ko ‘yarka addu'a ta tsinuwa ba daidai ba ne shi addu'a ɗa ga mahaifi addu'ar mahaifi ga ɗa ko ga ya karɓaɓɓiya ce karɓaɓɓiya ce so da ka manyan bayan Allah tun daga annabawa muna ji yanda suke ta yi wa ‘ya'yansu addu'o'i tun kafin su zo duniya kuma wani addu'o'i ga sana suna ta tabbatuwa a kansa maryam an ambace ta a ƙur'ani gurabe har gurabe 27 kuma malamai suna cewa dalilin yawan ambaton nata shine domin Allah ya goge wata da sisa ta Yahudawa da suka zo suke yi wa ƙwarai shawa a lokacin da basu musulunta ba suna maguzawansu suna mushirkansu a wannan lokaci domin sun ga manzon ƙarshen zamani ya bayyana cikin ƙwarai shawa larabawa to sai yahudawa suka zo da idasisa masu yawa suka zo da abubuwa wanda zai rikitar domin dama su can suna da ilimi suna da littafi suna da manzo da yazo dama sun bujire masa daga cikin dasisar su shine suke cewa ai maryam din nan da za ku ji ana karanta ta a littafin wannan manzon ai maryam din matan Allah ce wal iyaz billah suka ce ai mata ce ga Allah haka suke faɗa a can bakin su to da Allah zai goge wannan da sisar su kuma larabawa suna da wata al'ada mutum kowaye shi a cikin al'umma to bai ambatan sunan matansa suna da kishin matansu da wahala ka ji balarabe iya ambatan sunan matansa suna kwata sunan matansa ma'ubiyar suke to kuma ya suka ga ƙur'ani ya zo da yawan ambatan na na maryam alayasa motsi kaɗan a ce maryam maryam ke suke ganin anya ku yahuda ba ƙarya suke yi ba in har mutum zai ɓoye sunan matarsa bai faɗa ba to ya kuma Allah zai dinga bayyana sunan matarsa a inda suke faɗa kaga Allah sai amfani da hankalinsu da tunaninsu ya goge wannan da sisar tun anan da yawa suka gane cewa abin da yahuda suke faɗa ƙarya ne na nan maryam ba ba ba ba ba ba matar Allah ba ce ba an fahimta to sai Allah ta'ala ke cewa zukuru fil kitabi maryam ka karanta musu labarin na maryam cikin alqur'ani mai girma ka ambata musu yanda na lamar yamu take alaiha salam wal murad bi zikri at tilawa abinda yake nufi da azzikra ne shine tilawa karantawa a karantawa wannan al'ummar kissa ta labarin wannan baiwar Allah mai girman daraja wanda har hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamula min rijali kaseer yace daga cikin maza akwai waɗanda suka samu kamala da yawa tunda manzanni ma ga sunan guda 25 ga ulul azmi guda biyar ga annabawan da Allah ne kadai ya san adadin su ga manya-manyan bayin Allah shine ma'aikin ki takamula min rijali kasir awala wala yakamulu min nisa illa arba amma daga cikin ba daga cikin mata waɗanda kamala su ta cika ta batsi su ne mata guda hudu farko yace maryam bintu imran sai asiya imra'atu fir'aun sai khadija bintu khuwailid sai aisha radiyallahu anha binti abi bakrin zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mata guda hudu sune Allah ya ba su cika ta kamala akwai maryam a ciki akwai asiya matar fir'aun a ciki ana ganewa ko akwai khadija matar manzon Allah a ciki sannan kuma akwai na Aisha ita ma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yake fadan na Aisha tana da farala doriya fiye da su wa faddu Aisha ala sa'iri nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am farlan na Aisha akan sauran mata kamar farlar wani abinci ne mai tarin daraja akan sauran abinci ga magarin abinci haka ma aikin Allah ya siffanta a cikin hadisi ana fahimta to Allah ta'ala yake cewa ka ambata musu labarin nana maryam alaihas salam izin tabazal min ahliha lokacin da ta fita ta dan zagaya ta bar mutananta malamai suke cewa in tabazat shine ai al-i'tizal wal ib'ad ta dan tashi ta fita ta dan zagaya baya domin ta dan kimtsa kanta malamai suna cewa ko za ta wanki za ta yi ko wanka za ta yi wallahu a'lam ta dan zagaya dai kamar yadda qur'ani yake faɗa mana ta samu hijabi tsakaninta da mutanenta ta dan zagaya baya za ta kebe za ta yi wata bukatar ta irin ta bukatar ta dan adam hina izin tafazar min ahliya makanin sharqiyya ta fita mahudar rana daga inda suke kamar ana a ce mutum yayi gabas shine mahudar rana ko to ta fita bangaren da rana take fitowa wannan bangaren ta yi a wannan guda suke raye a cikin sa ta dan yi baya ta sakaye kanta ta higa cikin wani hijabi to daga nan mai Allah ya ce
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا fitatta sai Allah ke ce fattakazir min dunihim hijaba ya ta rike wani hijabi tsakaninta da mutananta ma'ana ta sakaye ta samu wata wata satara ta yi wa kanta ta shiga baya gunda ba za a ganta ba ai ja'ala shay yahjubu anin nas ta sanya wani abu wanda zai sha make tsakaninta da mutane ta shiga wani lungu ko waje bishiyoyi ko haka dai gunda al'umma ba za su ganta ba ini fattakazar min dunihim hijaba suke cewa ta shiga domin biyan bukata aul igtisal ko ta shiga ta yi wanka da sauransu da sauransu haka malaman tafsiri suke cewa amma ta kebe kanta wajen biyan bukata a fattakazar min dunihim hijaba sai Allah ke ce fa arsalna ilaiha ruhana a daidai wannan lokaci sai muka aika mata da jakadanmu ar-ruh shi ne mala'ika jibril alaihi salam shi ne Allah ke ambatarsa da ruwa an gane ko wani wata ɗoriyar daraja ce akan sauran mala'iku ta nazarul mala'ika to ruhu fiha a ruwa an fahimta inda yake cewa nazarul mala'ika ta biyar ru'i mala'ika jibril kenan shi ne fa arsal na ilai haruhana muka aika mata da mala'ikinmu ɗan aikinmu jibril alaihi salam fata masarar laha basharan sauyiya sai je mata a sifar ɗan adam dama mala'iku musamman mala'ika jibril alaihi salam allah ya ba shi ikon ya rikide ya koma kamar ɗan adam ya zo a matsayinsa na jin mala'ika amma ya zo da kamar mutum a ta lokacin manzan alama iya zuwa da kamar wani sahabi da ake ci masa dihiya dihiyatul kalbi iya zuwa wajen manzan allah da wannan tsufar har wata rana ya zo sun gama tattauna da manzan allah ya tafi sai yake tambaye sauran sahabbai kun gane wannan suka ce ai dihiya ne suka ce a ba shi bane malaika jibril ne an bayyana wannan iya zuwa da sufar dan adam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an ce shi malaika jibril iya da fukafukai sun kai 600 an ce guda daya idan ya bude shi a duniya ba inda zai zauna duniya ta masa kada a fukafukansa guda 600 in zai ware ɗaya kamar yadda Allah ya halice shi to duniya ba inda zai zauna la haula wala quwwata illa billah kuma suna nan a jikinsa an ce ko manzon Allah ya ganshi a siffarsa da Allah ya halice shi dukkan wannan fukafukan 600 sai da ya baje su manzon Allah ya ganshi a wannan su shine ke cewa la qadara amin ayati rabbihil kubra hakika Allah ya nuna masa ayoyi mafiya girma lokacin da ya tafiyar isra'ila mai iraji an fahimta mala'ika jibril sai gashi ya zo da siffar ɗan adam gaban da na maryam alaihissalam shi ne fata masarraha basharan sauya ko mutum ɗin ma kamar ka ce zarcecen saurayi maji ƙarfi kuma kyakkyawan halitta ya zo ya same ta a wannan gudu ta keɓance kanta an fahimci wannan kuma a lokacin an ce ta kai munzulin isa mace wa'ansu ma suna ce kamar ta fata ta yi wanka irin na al'adar mata ta kai munzulin a ce za ta iya sha'awar ɗan namiji ta kai wannan shekaru ta ɓuya ba mai ganin ta sai Allah ba wani ɗan adam a kusa da ita ta buɗe ido kawai sai ta ga mutum a gaban ta saurayi matashi majiyin ƙarfi ga kyakkyawan halitta ga ado an fahimci wannan daga na mai ta ce
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
abinda ta bude baki da shi cewa qalat tace inni a'udhu birrahmani mink ai ina neman tsarin Allah mai rahma daga kai an bayyana kaga wannan ya zamanto kamar darasi a gun kowa daga cikin mu duk wani abu da ya taso kake ganin yafi karfinka zai iya yi ma illa ta imani ko zai iya ma illa ta rayuwanka to kai tsaye kai karansa zuwa ga Allah an bayyana wannan haka Yusuf alaihi salam shi ma abin da yake nan lokacin da wannan mata ta nemi ya aikata abu kaza da ita ta kukkulle kofofi daga hishe ita sai ce ma'azallah ma'ana a'udhu billah sai kai karanta zuwa ga Allah wannan shine da'abin annabawa da sauran mutanen kirki duk wani abu da ya taso ma zai tafiya ruwa da imaninka to ka kai karan zuwa ga Allah nana maryam a matsayinta ta mace mai tarbiyya mai kima yar manyan mutane masu mutunci to sai ta ga wani abu da in ya bayyana zai iya zubar mata da kimata da mutuncinta ba ma ita ba har mahaifanta to kai tsaye sai ta kai karan wannan matsala zuwa ga Allah ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni dai ina haɗa ka ina neman tsarin sharrinka daga Allah mai rahama ya ya kare ni daga sharrinka ya mun katanga ƙarfi da kai in kunta taqiya har kai in mai tsoron Allah ne ka bani wa an sun ce taqi din suna ne na wani mutum a lokacin wanda iya da wannan fajircin tace in kai ne taqi wanda labarinsa yake zuwa mun fajirin mutum mutum kaza kaza to ko kai ne taqi ka fita ka bani ina haɗa ka da girman Allah ka bani in kuma kai mai tsoron Allah ne a wata fassarar ina haɗa ka da girman Allah ka tafi ka bani ba na san ganin ka ana kaga wannan zai nuna ma cewa babu shakka na na Maryam ta taso gidan tarbiyya kuma ta taso gidan mutunci kuma ta taso cikin kariyar Allah ta taso kuma cikin cikin cikin baiwa da ni'ima taso wata addini fataqabbalaha bi qabulil hasanin wa ambataha nabatan hasana wannan tasowa da ta yi da kulawar Allah shine ke ta wannan matsayi Allah ta'ala ya bata ikon neman tsarin Allah game da shi har in kai ne ta kawa ne to ina neman tsarin Allah game da kai ka tafi ka ba lugu ba na son ganin ka ina kai karanka Allah ya mun katanga karfi da kai daga nan mai faru
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا to ana cikin haka sai ce kala inna ma ana rasulu rabbiki ki kwantar da hankalinki ni manzon Allah ne zuwa gare ki jakadan Allah ne ni Allah ya aiko ni gare ki ba cutar da ke zai kuma na zo li ahabalaki domin da miki albishir ta wata baiwa daga Allah shine Allah zai baki gulaman zakiya Allah zai baki abin haihuwa salihi managarshi mutumin kirki an bayyanta Allah zai baki abin haihuwa salihi mutumin kirki wanda iya ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun Allah to Allah ya ce na zo na miki wani albishir ɗin Allah zai baki ɗa gulam zakiya Allah zai baki walidin salihan tahira min zunubi tsarkakakke tas wanda baki da wani zunubi baki da wata matsala daga Allah subhanahu wataala daga nan mece ce
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بشيا qalat sai ta ce anna ainin aina ta yaya ta yaya ɗa zai kasance gare ni anna ya kuna liyun hulam aimin aina liyun hulam ta yaya zan samu ɗa an fahimta ƙalat anna ya kuna liyun hulamun walam yamsasa ne bashar ɗa namiji shi ne bashar bai taɓa kusanta ta ba kuma a ƙa'ida sai an samu haɗuwa ta auratayya tsakanin ɗa namiji da mace ake samun ɗa to ta yaya zan samu ɗa ni dai ba ba miji gare ni ba ai lam yuqarribani zawji ba wani ɗa namiji da ya taɓa kusanta ta kuma walam aku baghiya ni ba ba fajira bace ba karuwa bace an fahimta ba mutum mai banza bace ni kuma gahi bani da miji ta yaya zan samu ɗa anan tana nufin cewa annal walada yakunu min nikahin aw safahi ɗa iya samuwa ta hanya biyu ne ko aure ko fasikanci ta wannan hanya guda biyu kadai Allah ya Allah ya kaddara zuwan dan adam duniya sai ya dira ɗaya hanyar kuma Allah bai dira ɗaya hanyar ba an fahimta bai yadda ba ta bangaren shari'a amma za ku gana ta haifar 'ya'yan da ba su da ubayi to Allah ya bai yadda su zo duniya ta wannan hanyar ba amma ta kaddara wasu kuma a hakan ya kaddara zuwan su duniya amma a ɓangaren shari'a bai yadda ba ya haramta a haifar da wani ɗan adam ba tare da aure ba an fahimci wannan kuma ita zina tun a lokacin jahiliya ba masu yinta sai mutanen banza marasa mutunci tun lokacin jahiliya tun kafin Allah ya yi koma zan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki mai kima a cikin su to baya baya zina an fahimci wannan yasa take cewa walam aku baqiya ni ba mutumiyar banza bace kuma ga hibani da miji ta yaya ah zai kasance gare ni take tattaunawa da shi wannan mala'ikan da ya zo a sufar ɗan adam wanda yake cewa ya zo domin ya mata albishir za ta samu ɗa tsarkakakke mutumin kirki salihi wanda ba da zunubi sai ta ce to yaya ɗa zai kasance gare ni anna ya kuna liyu hulam ta yaya walam yamsa sani bashar malaman ƙwar'ani suna cewa wannan walam yamsassani ɗin ai akwai sinin guda biyu akwai sin ɗin farko da sin na biyu an ce idan ka ɗauko ƙirgen harufin alƙur'ani harafi kamar ka ce alif lam mim har zuwa nan to sinin ɗin farko daga nan in kai baya shine rabin alƙur'ani daga sirin na biyu idan kai har minal jinnati wan nasi harafi dai anan qur'ani ya rabu an fahimta nan shine inda qur'ani harafin su ya rabu ba ayoyin sa ba sura harafi anan ya raba harafin sa gaba daya an fahimta wala ma ku bagiya ni kuma ba mutum yar banza bace ta yaya da zai kasance gare ni daga nan me yace da ita qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin ولنجعله آية للناس ورحمة منا نعم وكان أمرا مقضيا sai ce lakin kala rabbuki haka nan abin da kika faɗa haka ma ubangiji ke faɗa ke ba mutum yar banza bace kuma baki da miji shine ma'anar kala kazaliki kala rabbuki haka abin da kika faɗa haka ne amma ya samar miki da ɗa ba tare da miji ba wa huwa alayya hayyun Allah ya ce a faɗa miki wani abu ne mai sauƙi a gonsa bai ma kai a kalle shi ba ya sake haihu ba kusantar ɗa namiji to Allah ya ce wannan abu ne mafi sauƙi khalaqa walad bila abin Allah ya halicci ɗa ba tare da uba ba to wannan abu ne mai sauƙi a gun Allah malamai suna cewa Allah ya yi halitta ne ta ɓangarori guda uku na farko ya halicci annabi adam alaihissalam ba uwa ba uba shi da ƙasa Allah ya halicci shi ƙasa aka dunkule aka ce kun fe kun an fahimta sai aka zo kuma aka halicci ina na hawa daga jikin kuma shi annabi adam an fahimta daga jikinsa aka halicce ta an ce daga ƙashin haƙarƙarinsa na ƙirji ɓangaren hagu da shi Allah ya haɗa sinadarin halittar na na hawa alaihassalam kaga a ƙaddara ga annabi adam ba uwa ba uba ka ƙaddara kuma ga na na hawa a kaman da uba ba uwa an fahimta sai kuma aka zo aka halarci annabi isa shi kuma ba uba ga uwa ba abin da Allah bai iya ba innahu ala kulli shay'in qadir kuma sauran mutane aka halice su da uwa haduwar uwa da uba kuma gaba ɗaya wannan zai nuna ma irin ƙarfin ikon Allah subhanahu wataala wanda ba abin da ya gagare shi an fahimci wannan shine fa huwa alayya hayyun wannan abu ne mai sauki a gare ni inji Allah qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun wa linaj'alahu ayatan linnas kuma Allah ta'ala yayi haka domin annabi sai ya zama to aya ga mutane aya shine alama ya zama to alamar annabta ko alamar karshe-karshen duniya ya fara zuwa wa dilala ala qudratina kuma hakan ya nuna karfin ikon mu inji Allah ga annabi Isa ya zo daga uwa amma ba uba sannan wa rahmatan minna shi annabi Isa rahama ne ay ni'ima liman tabi'ahu ala dini iya zama rahama da ni'ima ga wanda ya bi shi akan addinin da ya zo da shi sai ce kai tsaya ma a takaita maganar wa kana amran maqdiya wannan al'amari ne zartaccen hukunci kawai Allah ya zartar ya sa sitam hakan za ta faru kawai an fahimci wannan daga nan mai faru فعملت فانتبذت به مكانا قصيا ai amran maqdiya shine mahkuman al'amarin da Allah ya hukunta la yar- la la yuraddu wa la yubaddil ba za a taba juya shi baya ba sannan ba za a taba canja shi da wani abu ba yanda Allah nan ya tsara haka zaki haihu ba kusantar ɗa namiji haka Allah ya kaddara kuma hakan zai faru an fahimci wannan iya faɗar wannan magana an ce mala'ika jibril alaihi salam rafa'a dar'iha sai ta kwaɓe wata daga cikin tufafin da ta rataye sai kama tifan ko ka ce hannun rigan ko gefen zanin fanafaka fi jaibihi sai busa kamar aljihun da ke jikin zaninta ko aljihun da ke jikin rigarta an fahimta fahammalar hina labisat tana ɗaukan wannan tufa da mala'ika jibril ya yi busa a kanta tana sawa ko ya ciki ya bayyana an fahimci wannan hine fahammalar hina labisat wakila wa an su malaman suka ce na faka fi kummi kamisiha a hannun rigar ta hannun rigar sai busa wakila wa'an suka ce na faka jibril alaihi salam nafkun min ba'id daga nesa ma ya yi busa da bakinsa fawasalar riha ilaiha sai iskar ta je ta samuna na maryam alaihi salam iskar tana kusantarta fahamalar isa sai ga cikin isa ya bayyana in ba ikon Allah me zai wannan ba ai Allah a barwa Allah ikon sa kawai shi yasa duk wani abin da kake ganin sa da wahala to ka manta da Allah ne in dai abu mumkin ne iya yiwa ba Allah ya kaddar abu baya yiwa ba to in dai abu iya yiwa to abun Allah mai sauki ne ba shi da wata wahala kai dai ka inganta alakar ka ta yi kyau da Allah kawai in ka gyara alaƙar ka ta yi kyau ga Allah ba wani abin da zai zo dame ka duk wani abin ma da zai dame ka sai Allah ya nisanta ka da shi gaba ɗaya in wani burin duniya ne in Allah ya ƙaddara kai talaka ne sai ya cire ma burin duniya in Allah bai ƙaddara kai kana cikin masu wadata ba duk wani abin da zai tada hankali don a samu kuɗi a yi sai Allah ya ɗauke masu su daga zuciyarka haka Allah yake ba abin da bai iya ba so da ka gyara alaƙarka da Allah idan ka gyara alaƙarka da Allah ita wannan duniyar to za ka ke mata irin kallon da zahabai suka mata duk wanda yake so ya more ya ji daɗi ya samu kwanciyar hankali a wannan rayuwar ya dinga jira sahaba ya tarihin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan makaranta ce mai girma ta koya ma rayuwar duniya akwai al'amura da yawa da za ku ga a tarihanci a karance an ce sahabi ya yi ba don darajar ilimi ba sai karantsi da Allah ɗan adam ba zai iya yin sa sahabi ne kuma ba ma annabi ba ne ba wahi yake masa domin ƙarfin imani ku duba yadda ɗan adam yake son kuɗi saunan musiba akan kuɗi musamman a wannan zamanin ba abin da ba za a yi ba duk wannan abubuwan da ake aje nan a dawo a yi sama a yi ƙasa a yi ta daru ana ta da ƙura duk yawanci akan kuɗi ake duk a kansa ake yi amma akwai sahabi abizar abizar ya fari radiyallahu an abizar ba ma ya cikin kulafa a rashidi ba ya cikinsu amma abizar ba ya kwana da kuɗi in ya gama cefanansa na yamma idan da sauran kudin sai sadakar da shi ya ce Allah kai mu gobe in goben taima Allah zai bani kuje maza bayan Allah ya duk abin da yi na yamma inda ya tabbatar ya gama cefanansa na dare wallahi ko kudin kari baya bane ya ce Allah da ya bani yanzu gobe da safan ba zai bani shi kuma la ta kuzo silatin wala nau an fahimci wannan shi yasa manzo Allah ya hadisi hadisan Imam an-Nawawi yake cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqa tawakkuli da dai a ce ku za ku dogara ga Allah matukar dogaro ku tsantsanta dogaron ku ga Allah la razaqakum kama yarzuqu at da Allah ya muku arziki irin arzikin da Allah yake wa tsuntsu sai ma'aikin Allah ke ce hi tsuntsu tagadu khimasan zai yi wayi gari cikinsa ba komai abin da ya ci zuwa safe da daddare ya kwa ya tsaya tsaya ko ya kwanta duk ya cike shi cikinsa ba komai amma wata dubu bidanan idan yamma ta yi rana tana dab da fadawa zai da gida cikinsa a ciki tsuntsu iya da sto iya da oba iya da account iya da rumbu iya da gona iya da shago iya da kasuwa iya da keke nafe iya da babur din a caba duk da cewa an hana a cabar ma wani lokaci an gane ko duk ba shi da wannan amma kuma sai ka kai likitocin tsuntsaye ce wannan ba shi da olsa shi tsuntsun amma kai mai oba mai shago mai mota kana da olsa an fahimci wannan ta ga duki masa na wata zuhu bitana to dogaro ga Allah ba abin da baya sa wa dan adam da kwanciyar hankali sai ga kalinka mutum samu da samu da samu amma wallahi in ya fi ka imani ya fi kwanciyar hankali ya fi kwanciyar hankali ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa algina ginan nafs ita wadata ba tarin kadara ba ce ba tarin kuɗi ba ne wadata zuci ta ce wadata Allah ya wadata zuciyarka to ka gama samun arziki ba abin da zai dame ka an fahimci wannan sai na abakar radiyallahu anhu an ce sau uku a tarihi iya ɗauko dukiyarsa kaf abin da Allah ya bashi idan manzan Allah ya nemi taimako yake bayarwa gaba da ya zauna koboles ko kobo ba da shi ko kobo haka zai zauna ba da shi a na ƙarshe manzan Allah ke ce abubakar ko mai kabarwa iyalanka ko sai ce na bar musu alƙawarin Allah da alƙawarinka tunda Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu إن تنصروا الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tansurullah in tansuru dinallah har in kun taimaki addinin Allah kun taimaki bayin Allah da dukiyarku to ba hasara ku kai ba ba kun zuba ta inda ba za ku ɗauka ba ne sai Allah ke ce yansurku Allah zai ci gaba da taimakon ku kuɗin da kuka yi wannan aikin sannan wa yuthabbit aqdamakum Allah kuma ya tabbatar da digadigan ku akan addini an fahimci wannan kaga duk wanda yi dan Allah Allah ba zai hana shi ba ko manzon Allah sai da ya rantsuwa yace ma naqasas sadaqatu min mal yace ina rantsuwa daga wanda rayuwata take gare shi ne Allah in dai sadaka ce ba ta tauye dukiya in zaka yi ta da ikilasi ba ta riya ba ba ta neman suna ba to dukiyarka ba ta rago ba ga sai na abakar har ya rasu a miliyoniya yake duk da iya ba da dukiyarsa gaba daya amma ya mutu ya bar dukiya shi ne iya cikin sahabai da suka mutu suka bar dukiya bayansu da sadaka tana cinye dukiya da usman ya mutu talaka usman dan afar radiyallahu anhu yayi kyautar da bata da bisantuwa amma har ya mutu Allah bai rage mai dukiyarsa amma mu yanzu akwai rashin tawakkali da rashin yaqini kana da dukiya amma makocinka iya kwana da yunwa makocinka gidan katangar ku ɗaya da shi iya kwana da yunwa amma kai kana da abincin shekara ba za ka bashi domin tsabar rage rashin imani ko manzon Allah ke ce duk wanda ya san makoshinsa makocinsa ba shi da abinci ya bar makocin ya kwana da yawa kuma iya da yanda zai ya taimake shi bai taimake shi ba to ba shi da imani manzon Allah ya kore imani gaba da wancan mutum yanzu mutane nawa ne suke kwana da yunwa ba sa cin abinci ko makotansu ɗaya biyu miliyoniya za ka samu wanda wani ma bai san adadin dukiyarsa ba. kaga wannan duka alama ce alama ce ta ƙarshen duniya to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai misali masu ratsa jiki su ƙara mana imani idan muna bibiyar rayuwarsu wajen yadda suka yi fatili da wannan duniyar ba su ɗauke ta komai ba ku duba mutanen mutanen Madina al-Ansar Ansarawa lokacin da muhajirun suka je suka yi hijira daga maka suka koma madina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wani abin da yake yi na ikha ikha shi ne ƙulla abota tsakanin mutumin maka da mutumin madina kai mutumin maka zo kai bako ne to ga ɗan gari na haɗa ku abota haka manzan Allah yake sallallahu Alaihi wasallam to shi wannan mutumin madina idan an haɗa shi da abokinsa mutumin maka muhajir sai ya tafi da gidansa ishewa ne eh to kaga wannan gidan da muka zo gidana ne sai ya raba gidan biyu ci kaza bangaren na kaza in gona gare shi sai gona ce wannan gona ta ce tunda manzo Allah ya hada mu abota da kai na raba gonan nan biyu zaɓa bangaren da kake so in shago ne ma a kasuwa haka yake kai an ce akwai sahabin da ya je da muhajir din da aka hada su abota yace matansa su fito yace wannan mata ne na aure ka zaɓi duk wanda kake so a ciki zan sake ta yi idda na baka sadaki na baka gida ka zauna ka aure ta to don Allah yanzu wannan an ba tarihi ba yake ce ba zai yi ba yake ce ba zai yi ba kuma wallahi tallahi a zuciyar mutumin madina wannan ba komai ba tunda Allah ya haife su ai ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa suna fifita buƙatar wani akan tasu wannan yabo ne daga Allah alhali su suna da bukata akan abin he su hana kansu he su biya wani don bukatar wani ta biya duk a duniya ba wanda Allah ya yaba da wannan sai mutanen Madina an fahimci wannan to lalle ilalla bibiyar tarihin wannan magabata zai ƙara mana imani ya ƙara mana sakakkan cewa musamman musamman a yanzu da yake bayan kudin sun fi yawa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham an fahimta yanzu bautar kudin ake bauta wallahi da kasan bautar Allah a gun mumini haka ake yawa kudi yanzu to duk irin wannan in ya zo to alama ce da imani iya kaura iya kaura daga jikin mutane inda ya ga mutane duk hankalinsu ya karkata zuwa ga neman kudi da tarawa da alfahari to kai ka ja saurin imanin ka koma gefe kawai ka nemi hanyar cin abincinka ka sawa masallaci ka lilamce shi wannan shi ne abinda zai fitar da kai shi ya sa imamul hassan al-basari rahimahullahu ta'ala yake cewa a duniya jifa ita wannan duniyar to sai yake kwatanta ta da kamar mushe ce abubuwan da suka lullube ta abubuwa ne masu ƙazanta ya ce duk wanda yake son cin mushe a jeji to dole fasa dinga karkiya da karnuka da kurai to in ka ce duniya tsantsa za ka nema dole sai kun hada ɗaki da su peter su emmanuel su john dole sai kun hada da su kun zauna tebur ɗaya kun sha shayi kun kwana agu ɗaya kun tafi kaza dole sai kun hada da su an fahimta amma in addini kake mai na ruwanka da su lakum dinu kuma ledin amma in duniya za ka nema wallahi sai kun hada da su ku duba yadda ake ta taro a abuja mana na siyasa ba wanda babu inda harkar duniya ta taso kowa ma zuwa yake yi to wani shine zai bayyana ma kan cewa ga irin hanyar duniya kuma ga irin hanyar lahira Allah ya samu dace Allah ta'ala yake cewa a fahamalatu fantabazat bihi makanan qasiya lewa nan busa a jikin tufafinta shikenan sai ga cikin annabi Isa ya bayyana nan da nan cikin ya bayyana an fahimta ciki iya bayyana a halin a lokacin khafat min al-fadiha a lokacin na na maryamu ita cike- ta shiga cikin wani hali mawuyacin hali har ma take jin tsoro ta dawo cikin mutanenta ta fita lafiya kalau amma ga ciki dan wata tara a jikinta an fahimci wannan abin ya dame ta ta rasa yadda za ta yi fata ba a datarin nas ta yi nisa da mutane ta mannat an hamatat har ma take burin da ma ta mutu ma da ma mutuwa ta same ta kafin wannan lokacin ma idan wani baki me za ta ce wa mutanenta me za ta ce me za ta ce an fahimta kun san duk inda mutumin kirki yake duk inda mumini yake to ya tsani abin da zai zubar masa da mutunci wallahi har gobe na sani akwai bayin allan da mutuncinsu ya zube kwararsa mutu an fahimci wannan na na maryamu wannan shine irin da'abinta ta ce allah dama ka karɓi rayuwata kamar wannan yinin ya zan yi na kare kaina a gun mutane me zan ce musu wani baki gare ne me zan ce an fahimta ta ɗauki cikin annabi isa makanan ƙosiyya ta koma can wani gu gefe an fahimta ta samu gefe ta tsaya take jiran ikon allah ya allah zai da ita daga nan mai faru
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا na'am Allah ta'ala ke cewa fanadaha min tahtiha go fa ajaaha al-makhab tana cikin haka fa ajaaha al-makhab sai ina kuda ta zo mata tana ta wannan tunani ya za ta yi ya za ta yi ya za ta yi ko sai ga na kuda kine fa ajaaha al-makhab ila jiz'in nakhla sai ta je ta samu wani dibino mara wanda ya bushe ma an ce irin kwabran dibinan nan bishiyar dibino amma ko ganye babu a jikinta ta koma wajen bishiyar dibinan ta tsugunna ila jizi na harti kalat sai ta ce ya laita ni ya kai tona mitu kabla haza dama na mutu kafin yau ma dama rayuwata ta kare wa kuntu nasayan mansiya na zamto abinda aka manta da ni ma fala tadhkur ba za a taba tunawa da ni ba dama tun bayo ba na mutu amma rufe babi amma rufe shafi magana ta gaba daya wa haza tamanni bina maslaha kuma wannan burin tana yi ne domin maslahatta domin in ta zo ya za ta cewa mutane da wani baki za ta yi musu magana daga nan mai Allah ya ce
فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا tana cikin wannan yanayi duniya ta mata zafi ta higa cikin kunci fanadaha min tahtiha a wata ruwayar fanadaha min tahtaha wanda suka karanta fanadaha min tahtaha suna cewa to mala'ika jibril ne ya kira ta daga sama zai ƙara faɗa mata sakon Allah din yace Allah ta hazani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya karki bakin ciki karki da mu Allah zai tayar miki da koramar ruwa ma a kusa da ke ki samu kwanciyar hankali karki da mu sari shine annaharu sabir wata koramar ruwa karama ba kamar kogi ba Allah zai kirkirar miki wannan take ta ƙara miki nutsuwa da kwanciyar hankali wa'ansu kuma sun karanta fanadaha min tahtiha sai aka kira ta daga ƙasa da ita sai wa'ansu malaman suna cewa annabi Isa ne ɗanta ta haifa a take sai ya kira ta ya ce Allah ta hazani karki bakin ciki karki damu kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki zai tayar miki da koramar ruwa a kusa da ke ki yi bukatun ki wanke ki yi bukatun ki gama tsaf ba wani abin da zai same ki kuma ubangijinki zai baki mafita daga nan mai faru
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا wa huzzi ilayki alhazu ina at-taharruk to wannan bishiyar dubino da ta jingine da ita naƙuda ta tirke ta agu to bayan ta haihu sai Allah ta'ala ya ce huzi ilayki bi jiz'in nakla wannan bishiyar da take jikinta ta dubino ki sa hannun ki girgiza ta ki dan yi wani aiki ne at-taharru ki dan motsa ta to a nan malamai suke cewa wajibi ne duk kusancinka ga Allah in kana neman abu to sai ka yi riko da al'asbab an fahimta an fahimci al'akadu bil asbab al'akadu bil asbab shine riko da sababi kana san abu to kama hanyar da ake samunsa kuɗi kake sha'awan tarawa to tafi kai kasuwanci tafi kai noma tafi kai kiwo misali ilimi kake so tafi makaranta me kake so je gun da Allah ya kaddara nan ake samu shine al-akhdhu bil asbab bayan kuma kai riko da sabab din ƙarshe sai ka wakkala wa Allah al'amarinka in ka samu Allah ne in ka rasa ma sanin Allah wannan shine al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul shi riko da sababi baya ko da tawakkali dama abu ne guda biyu suke tafiya dole sai kai akazu bil asbab sannan kuma ka samu tsantsar dogaro ga Allah daya baya kora daya daya abokin tafiya daya ne idan kuma ka rike daya ba daya to shikenan kawo hanyar da shedan zai iya halaka ka idan ka ce ka wayonka tsantseninka taka tsantsan ɗinka yi ne za ta hayar da kai kamanta da Allah to shikenan ka shiga layin mushrikai da yahudawa an fahimci wannan in kuma kace zaka zauna tawakkali ne kawai zaka yi ba abinda zaka nema Allah in Allah ba rabbana ka wadata mu to shi ma nan ka habbar layin ahlus sunna wal jamaa dole sai ka bi hanyar da ake neman abu shine wanda yake cewa da Allah iyayen abu ba sababi to ai da nana Maryam ga ita mace ce ga ta haihu ga haihuwar ta zo mata a wani irin yanayi ga ita kadai ai da duk wani abu da Allah zai mata to zai mata ba tare da ta motsa jikin ta ba amma sai Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla wannan dubinan da yake jingine jingine da shi ki sa hannu ki girgiza shi an fahimci wannan yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifiyarsa Amina binti Wahab za ta koma ga Allah tsakanin maka da madina an ci lokacin manzala ya ɗan shekara shida ya raka ta unguwa za ta yi zumunci a wani gari sai allah ya ƙaddara kwananta ya ƙare abu da tabbatar da cewa za ta koma ga allah sai ta ce cewa muhammadu ta'ali suke kirawo manzala ya zo kusa da ita sai ta raɗa masa a kullunsa ce ya muhammadu kun rajulan ya muhammadu ka zama namiji kar ka zama ragu duk inda ake nema ka je a nema da kai kar ka yadda ka zama dan Allah ya ba ku musamman kar ka yadda da haka mahaifiyar manzo Allah take faɗa masa duk da rasuwarta to amma zaka kato maji karfi amma yazo iya bara kato ba wanda sai da ke kai ma dukan tsiya amma wallahi ya kai zuciyarsa yazo iya bara ga noma ga ga kodago ga aikin leburanci duk inda ake shiga a nema ka je ka nema mana ai bara kaya ne wanda sai wanda ba inda zai sai muskilai wanda suke da larura ba inda za su nema mutumin da ba shi da ido ba shi da hannu ba shi da kafa ba shi da gata ai dole ya bara ya zai to amma kai lafiyanka kalau idanuwanka garau hannayenka lafiya kafanka kalau kuma ka zo kana bara wannan ai kai wa Allah butulci ai ba kai wa Allah godiya ba duk wanda ka gani shi mafa iya san jikin nasa ba amma ya ki san jikin ya tafiye ne ba ya samu sai kuma za ka zo kwanta ka ce kawai in Allah ba ku musammu ba daidai ba ne musamman matasa karku ne karku koyi maula karku koyi kjk karku koyi bin yan siyasa da rashin aikin yi ka kama mutuncin kanka duk kankanta sana'a karke ka nemi Allah ya sa maka albarka a kanta wallahi kana gida za a rike neman ka kana gida za a ke neman ka sai ka ƙara wa kanka kima da mutunci amma duk inda ka je inda ya nema za ka yi a baka to wata ran kowa ya ka ɗaga ka buga ba za a ɗaga ba ya ce na san matsala ce wallah ina ɗaga matsala ce ba zan ɗaga ba amma in wani ya san shekara sai dai ka gaisa ku yi zumunci in ya ga kiranka baya nan in ya dawo sai ya neme ka ya san babu da kake nema ku so daga wannan zai nuna mana kan cewa mu tashi ya yan uwa musamman matasa kada mu yadda da mutuwar zuciya mu tashi mu nema agun Allah fabtagu inda Allah rizqa wa abduhu washkurula ku tashi ku nemi arziki agun Allah ku bauta masa ku gode masa duk wanda ya samu Allah ne ba shi ba karfin sa bane ba wayansa ba ka nema sai Allah ya baka an fahimta wa huzzi ilayki bi jiz'in naqla tusaqit alayki rutaban janiya idan kin girgizan atake sai Allah ya kaddara wa dibinan rai ganye yazo yayi fure yayi yaya yayan suka nuna atake tana girgizawa suna fadowa tana dauka tana ci kaga wata aya daga Allah kenan wannan wannan ita ce waliya aigo waliya original kenan ba photocopy ba ya waliya daga Allah ba ta ba ta wuru ba atake dibino atake ya mutu ya buce ya tashi yayi ganye yayi yaya yayan su nuna duk a lokaci daya kuma su fado kuma ta ci kuma danyu shine rutab dibino da ya nuna an fahimta ki ci ki koshi sannan bayan kin ji sai mai fakuli wa sharabi فقلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي na'am فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا Allah ce fakuli idan wannan dibino ya faɗo ki ɗauka ki ci an gane ko yasa akwai suru a nan ana son mata masu jego a dinga ba su dibino ɗanye an bayyana wannan wannan kuma kar mu shiga layin likitoci ba ko yawa wannan kar mu shiga layin likitoci amma tun da Allah ya kaddara mata shine abincinta bayan ta haihu to akwai suru a cikinsa wa kuli wa sharabi ki sha ruwa wa qad- wa qarri aina sannan ki kalli ɗanki ya faranta miki rai ina ƙurta ayi karki da mu ki ci wannan dibino ga ruwa nan kusa da ki Allah ya tada wata ƙorama ki sha ina ɗan abbaso yake cewa annabi isa ne da aka haife shi iya jariri sai yake irin motsin nan na jarirai kawai sai ruwa ya bulbulo abu haka ɗan abbaso yake Allah ya ƙara masa yadda ki ɗauka ki ci ki sha ki kalli ɗan ki ji daɗi fa in ma tare na min albashari ahad idan har kin ci karo da ɗaya daga cikin mutane zai miki tsegumi ya miki kankan ba ko sa ku ya tsegumi ai ke wannan daga ina ya ya ya ya to har in kina jin tsoron haka fa quli inni nazartu lirrahmani sawma duk wanda kuka da shi zai miki tsautsau ba ke ke ce to ni fa yau nayi bakancin azumi tsakaina da Allah ai as-sawm ai al-imsaki anil kalam yasa kalmar sawma qur'ani sau ɗaya ta zo sai dai siyam siyam amma sawmu anan ta zo ita kadai kawai an fahimta falan ukallima al-yawma insiya nayi wa Allah alƙawari yau azumi zan yi azumin magana ba wanda zan yi wa magana yau wannan shine duk wanda kuka hada da shi haka zaki faɗa masa inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya ba wanda zan yi magana da shi nayi wa Allah alƙawarin yau azumin magana zan yi an fahimci wannan abinda zai biyo bayan wannan kuma za mu bari sai mako mai zuwa insha Allah za mu ji yan tsaye gumi da kuma irin amsar da za su samu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya karbi rayuwar mu da imani Allah ya ji kan mahaifan mu Allah ta'ala ya sa da mu da su aljanna ce mu komar mu dukkan masu bukatu na alkhairi da mu da su Allah ya biya mana Allah ta'ala ya sa mu kwanye da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka zama gatanmu ya Allah Allah ka zama gatanmu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka marjinyatanmu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka daɗe mu da lafiya da imani ya Allah ta'ala muna roƙonka masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su masu yawa addini zagon ƙasa duk inda suke Allah ka yi mana maganin su ya Allah ta'ala muna roƙonka rayuwa mai kyau cikin imani da mutuwa mai kyau cikin imani da tashi mai kyau cikin imani ya Allah duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya yan kasuwar cikin mu Allah ya ƙara musu albarka a kasuwancinsu manoma Allah ya sanya albarka cikin nomansu ma'aikata Allah ya sanya albarka cikin albashinsu yan kodago da sauran masu aikin ƙarfi Allah ya sanya albarka cikin sana'o'insu da namu gaba ɗaya Allah ta'ala ɗaliban ilimi Allah ka buɗe ƙwaƙwalwa da basira Allah ya ƙara mana fahimta da ilimi mai alkhairi mai albarka mana ƙara addu'a Allah ta'ala ya yi wa wannan masallaci albarka yan kwamitinsa da dattawansa Allah ta'ala ya riko da hannunsu ya musu albarka mana ƙara addu'a ga shi wannan mai gida Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da ya asasa wannan masallaci kuma Allah ta'ala ya ƙara wa gyatimarsa lafiya sauran iyalansa Allah ta'ala ya riko da hannunsu ma'aikatan gidan da suke neman addu'o'inmu Allah ta'ala ya musu albarka da mu duka ya tsare su da mu gaba ɗaya wajen harkokinmu da rayuwarmu gaba ɗaya Allah mai da kuwa gidansa lafiya Allah ya damu a cikin ladan gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai tambaya ku to karanta mu jama'a to wani ya rubuta takarda iya neman addu'a bahi da lafiya a to shine sai jinyar kenan wai bahi da lafiya kuma a rike masa haƙinsa kaga wannan rike haƙi shine zai sai jinyar yawa dole jirgin lafiya ga mutu Allah ta'ala ya kubuto masa da haƙinsa Allah ya kwato masa Allah ya bashi kayi shi Allah ya ƙara masa lafiya yan midiyar mu Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu kwarin gwiwa da mu duka fasba eh malam Isa kwarai da gaske director na social media namu da ya samu canjin aiki ya koma Abuja to a satin nan ya haɗa wata jarabawa ta haɗarin mota Allah yana tafiya daga Abuja za su je aiki wajen kefi din nan suna cikin tafiya sai dan mashin kawai ya fito musu daga irin hanyar nan ta kauyuka suna kan highway wallahi dole bayan da suka bige dan mashin motar tasa gaskiya ta yi condemn daga gaban ta lalace da yawa shi ko mai mashin din mata an ciya mutum to muna roƙon Allah shi Allah ya ji kansa wanda ya mutu Allah ya sa bakin wahalar kenan shi kuma hasarar da ya muna roƙon Allah ta'ala ya mayar masa da alkhairi ya mayar masa da abin da ya fitina alkhairi da sauran yan uwa duka kuma shi ma ɗaya daga cikin yan midiyar ma akwai wanda iyalinsa ba ta da lafiya tana fama da matsaloli haka da larurori to muna adon Allah ta'ala ya bata lafiya ya warkar da ita akwai malam Abdullahi Shalan shi ma iya ce min iyalinsa ba ta da lafiya iya neman addu'o'in mu akan Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya warkar da ita da dukkan mijinta mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم